وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك فمن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على وعلى آله بحكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا عز الجلال والإكرام كلمة الشيخ في سرنا بهذا المعدن وتأتي بنظرة تأتينا من سفر ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يومنا أقول غلط رمضان إذا ما دعا الله الله عليه وسلم ومكة والمدينة المدعى تجريه المدعى فإن الأسياد فليقول لي شاذ شاذ وماتي عن الأبيع العيسى يقولون سائلون يقولون إن شاء الله إذا مكتبا عند مكتبا عزيا فأتمنى جنجي يبدا وأن ذا سكي يقول حقوري أن الإبراهيم من عزيزي يتأسع يتأسع يتأسع فأتمنى suna nuna mana ne dole mutum ya tsaya da addu'a dole mutum ya tsaya da addu'a har lokacin da ya kai wato annabi Isma'il da Hajara ya kai su nan wato Makka bayan sun kira shi bai kula su ba sun ce ko Allah ne ya ce kai haka ya ce eh bayan ya tafi ya tafi ya tafi sai da kula ya tabbatar ba sa gare shi sai ya juyo ya jiyo da dubo sai inda maka sai lokacin jeji ne gaba ya kai familinsa matarsa da ɗan ya ajiye a wannan waje da ya kula ya tabbatar ba ta sanar da sai jiyo sai ji digarin maka sai ce rabba ya inni asrantu min zuriyati biwadin ghairi za'a ربنا يقيم الصلاة إلا يجيك المعذر ربنا يقيم الصلاة يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ألا يأتي شاعر يجن لا أجي ساكي نقامرنا أول كلمة wanda ba ya karɓar shuka ba ni'ima ba ruwa ba kuma a wannan wajen amma a wajen ɗakin ka ne mai alfarma saboda haka ya ubangiji na ajiye su don su bauta maka su yi sallah Allah ta sanya zukatan mutane ya zama duk ya karkata zuwa wannan wajen daga dukkan wannan wanda duk bai samu zuwa aikin hajji ba to ba haka ya so ba haka ne ba kowa ba haka ya so ba kawai dai hakan Allah ya kaddara amma da so samu ne to mu je makka mu ƙara mu je makka mu ƙara mu je mu samu ko talatin ma waje ba saboda akida zukatan mutane da sun karɓa zuwa wannan wani Allah kuma ya ce da shawar rukun ne samarati azurta su daga samarati ya'yan itatuwa la'allah mu yashkurun saboda haka ɗan uwa kada mu yi baya da addu'a domin zai ajiya annabi Isma'il wato ya tashi tsakanin wato mahaifiyarsa da waɗannan mutane wanda ake kira zuhur
wanda larabawa ne ya tashi arabiyan balarabe saboda ne saboda waɗanda yake zaune a cikin su man jalasa jalasa duk wanda ka zama a cikin su to zai ɗauka da ne yanzu ko baka yi barbarci ba sai ka zo karatu ne duk ne da ka ce kana hukar a wajen in ka dawo sai ka ji gaba ka zama kamuni har iya barbarci to haka duk wanda ka zauna a cikin su su zo da ya zama su kawai saboda haka sai ya zama balarabe falan ma mada zaman yayin da zamani ya tafi istazana ibrahim tsara to annabi ibrahim ya nemi izinin tsara matar ta kenan an ya rura hajara wa isma'il cewa zai zo ya ziyarci hajara isma'il to shi kenan قالت نعم تجد مائدة أما بشرط ألا تنزل عن الزمن ذكر إن كرك فرقا دا كون أن راقي فتو أن يتنين نزيل أبو الله يتنين دراما هذا مو ينزو يولي ما تنكي تنبيا إن ذا سجا sai wancan lokacin kuma mazan ya tambayi mata inda sai ba ina so in je zai karatu ne ba sai ta ce ina yi da kaje ka amma kar ka shiga gida da kaza da kaza ko kuma kar ka yi kaza kamar dai in kuka ce matar ka ai to gidan jami'o'in kawai za ki ce amma ban da gidan kowane gida in shi gama shi to haka ta ce to kaje ka amma kar ka yadda ka sauka daga kan wato ya koyi tana nan akai da zama kuma annabi ibrahim ya zo ki ya samu annabi isma'il bayyana ya samu wata mata wato a gidan wato annabi Ismail to a lokacin ma ita sai da wato Hajar ta rasu ta rasu saboda haka a riga ita kan ba ta nan to dan nata kuma ya riga ya aure to da yazo sai sallama a gidan sai zanto shi annabi Ismail baya na ko matarsa ita take na fa qala assalamu alaikum ayyuna ba'diki ki ci amincin Allah ya tabbata a gare ku ina mijinki halat ce ta ce la ajabi aina la ban ma ba san dai ba qala antum bi khairin lati la rayla tafri halat ta ce la lasna bi khairin ta ce kai rayuwa da bari an ga abubuwa da ne yake da kawai halat har indakum aikin shin a wajen ku akwai wani abu na abinci haka wani ake ɗan rayuwa dai ba dai in ji sosai a da suke ma inda na ce ba komai a wajen ba kamar miji na ma yanzu ya tafi farauta ne in ya samu wani abu to abin da za a ciki wa in ba in ce bai samu komai sa na hannu da sharri halafi yau ka sai abin da Allah ya yi wa ma aka sauku a lokacin kai mamaki yawan tambayi tambayi da a tambayi wannan na ba ka a tambayi wannan na ba ka ta ne ku rufe ala yake za a ta ba a zuki idan mijin ki yazo to ki ce ina gaishe shi kuma ki ce masa ya canza kofar ɗakin sa wato shi kenan kalan ma na yayin da ya halin Ismail ya dawo sai ta ba shi labari tace ma hu na rajulun da da ma hu na rajulun wani mutum ya zo na wajen ya tambaye ni akan abubuwa da yawa a cikin wannan ba shi an sa har yake ne ma in ka zo in ce maka ka canza kofar ɗakin ka sai ce wannan ai ba gana ne Ibrahim kuma yana nufin in sake ki ne saboda haka tafi gidan ku na tafi wato wato shi mutum kirki shi ake ganin abin kirki da tare mutum in zai mutum kirki ne to ya ka samu abubuwan kirki tare da shi in ka mutum banza ne to abin banza ne tare da shi ko ba komai ka yi ba ko haka na fi da mugun halin naka sai ka saka ya to amma da ke zama ne nuna halin ne da ita sai zan ta cikin wannan mummunan halin aika da aika da magana da katse katse tana da babban mutum irin annabi Ibrahim wanda a wajen Allah banda annabi Muhammad babu kamar annabi Ibrahim wanda Khalilur Rahman ma'anan Khalilur Rahman da Allah yana da aboki da annabi Ibrahim wanda daga cikin sai annabi Musa daga annabi Musa ma akwai sabani to sai annabi Nuhu ko sai annabi Isa to suka ce sai annabi Isa sannan sai annabi Nuhu ko kuma sai a sai annabi Nuhu sannan sai annabi Isa su ne ulul azmi min ar-rusul sai nan guda amma shi mana gani amma da sau da mutum ya kirki ya ce ta gagara ganin hasken nasa saboda haka yan uwa mu zama mutanen kirki za ka dinga ko ganin kowa mutum kirki ka sani shi ba a gani da kowa ɓarau mutumin banza gani da kowa mutum banza ne halakakken mutum gani yake mutane duk halakakku ne saboda haka yadda kake ganin mutane to haka kai ne saboda haka mu ga mutanen kirki don mu dinga ganin mutane a mutanen kirki bari ku ji zai jawo karo na biyu zai haɗu irin kirki zai haɗu da irin kirki sai yadda abin da shi saboda haka mu zama mutanen kirki saboda mu dinga ganin mutane a matsayin mutanen kirki mu zama mun rayu cikin wato sa'ada da arziki to shi kenan ya ce wannan baba na ne kuma ya ce in fito kenan saboda haka tafi gidan yayin da ya ɗauki zamani da kai ya sake neman izini wajen tarihi a karo na biyu cikin ziyara shi kenan ya kace masa to ba ba ku ne nan ma na ya daga jika amma dai kar ka sauka akan rakumi wato wannan fadi zai ba ka cewa dama ba ta faɗa kan dan kishi bane a kai izini ya zama ka iya dokar kenan eh kamar da kace a je kar a yi gidanka ba a dawo shi ke to da haka nan ma take in ka je ka kar a sauka ka rayu ya sake zuwa karo na biyu sai samu je har wala yau Ismail sai na Ismail baya ya ce karauta yayin da matar annabi Ismail ta biyu da ta ga annabi Ibrahim ya zo ala ta ce hada ba alina wannan mijina ne ta ce ma ahadan hada rajul ma zal ba'i mamakin shayin wannan mutum shi irin yadda ya kama da mijina ta ce wallahi bai da bambanci da mijina in ba furfura ba bambanci ko da mijina shi yana da furfura mijina ba furfura ta ce maraba maraba sarko sarko alin ce la an rike ba zan sarko ba sai dai ya ya kuce ala ta ce na an yi khairin ma na hata jirgin mu muna cikin yanayi na wadata ba ma bukatar komai Allah ya wani kuma shi mijina sai fa ya ati ana kai hakuri mijina yanzu zai dawo ai hakuri a jira yanzu zai dawo shikenan take sauƙai mana sauƙai mana baba baba a sauƙai mana in wanke maka ƙafafuwanka wato kaga ka san al'adar mutane mutane suna da al'adu daban-daban kaga mu yanzu sirki ai buya masa ake yi kaga ita kuma tana cewa ya sauko ta wanke maka ƙafafuwanka saboda al'adar su idan ka yi ba tsoma yana daga alamar ka girmama shi ka shimfiɗa masa shimfiɗi ya zo ya zauna ka rufe masa ƙafafuwansa in ya kama hadda kayan sa wanki shi ne ka girma ba ko ka masa ta arziki wani a abokina yana gaya wani ya je kudanci ƙasar nan wani abokin shi ya je kuma kasashe suka je gaban baban shi wannan arna ya ce wannan abokina ne daga arewa yana zai zo zai zo kuma ya gaishe ku bai samu zuwa ba sai yau saboda haka yau ya zo ya gaishe ku sunan tsawa ne ko ayayi yayi yayi sai ya shiga ciki shi baban je je sai ya ɗauko tulun jiya kamar wanda da kawo goro da abin nan da girmawa ya ɗauko tulun jiya da wasu abubuwa a na nama sai ya kawo shiga shiga shiga shi mara da mara da siyan shi ya kawo aikata aji masa a girmamawa ne a kawo mai giya har giya ba a kawo mana kaga shi kuma na ai giya ba zai sha giya ba to abu a abun mutane shi sa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu tarihi za ka yi da jin wasu abubuwa a wani kaza zai yi al'ada ko wasu da mutane da irin nasu al'ada to inda ka fara abin mutane ba ko wannan karatun addini sai za ka wahala sai ka dinga tunanin kowa haka zai yi ya haka zai yi yanzu ka zai tura na ba ƴarka ka je haɗakin ta ku gaisa ka ganta ma a kan gadanta kai ka wanda ba kowa bai haka ta gina ba ne to amma nuna zai yi a zaba zai yi ba wani ma har ta mutu yau da zai je gidansa amma su za ku kowa ya ci yin wannan to sai da haka suke hana wanke har wanke ma ba ba ba sai ya sake tunanin dai ba zai yi yana farko ba to shi ke sai ta ɗauko dutse a nan wurin ka'aba ta ɗauko wani dutse ta zo ta kawo dutsen ta da kafanta ta ɗaura kafafuwan ta ce ta wanke ta wanke ta dawo ta samu ɗaya kafar ma ta wanke ta wanke sai a tsara kuma shi kadan bayan ya gama ziyararsa ba zai je in za ma ya jira annabi Isma'il ba saboda su annabawa ba wanda ya kai su ne kai na lokaci suna mutunta lokaci cikin lokaci suna ba shi muhimmanci saboda haka me yanzu haka ke da yi me zan yi me zan yi na jira an yi kaza shi ke saboda haka ita ma nan take ya mata a wato bankwana ya ce idan mijin ya dawo ki ce na gaishe shi kuma ki ce ya tabbatar da tsohon aikin shi kenan da ya dawo ya ce kamar na ji ƙamshi a gidan nan kamar na ji ƙamshi a gidan nan ta ce wallahi kai ka wani farin da shi zai zo wannan gida ba shi da bambanci da kake ƙarfa mutumin kirki kuma amma mai ne ya jira ka ko ya tsatsu da ga abu duk da yi ba amma ya tafi sai ta ga akwai sabon da ya zaki ta ce da akwai sabon ya ce na gaishe ka ya ce kuma ka tabbatar da tsohon ɗakin ka wato wannan kuma yana ba mu cewa yana da kyau ko a gidanka ka samu wasu kalmomi waɗanda iya iyalanka suka san wannan wani irin yare ne ba shi yara ba ta wannan yaran ba saboda ya so da a samu yin sirri in ba a da yaren da in an yi shi yaran ba za su yi ta to a samu wasu yaran duka kowane jama'a suna da ranar wanda in sun yi ba kowa ne zai fahimta ba sai wanda shi ma dan wannan yaren misali in doya in suka ce ƙwarya ɗaya kaga a san na ni da kai a samu ƙwarya sannan a sa mata doya a ciki shi ne ƙwarya ɗaya amma su za su iya yin da ya ɗaya idan ɗan ga ayyuka ya kuma ta kawai su tara sha biyu ba yana nufi ka sirga ɗaya biyu ku zuwa sha biyu a kawo masa a annan ba sha biyu ke to ko inda mutane suna da yaren su wanda ku suke gane wannan yaren to shi ne shi ma kaga sai ke amfani da cewa a tabbatar da tsohon ɗaki ta hanyar wato macen a tabbatar da ita a wannan wajen akwai hadisin manzon Allah wanda yake cewa in akwai hukunci to zai ya wuce cikin abubuwa guda uku in an ce hukunci shi ne rashin sa'a ba a wuce cikin abubuwa guda uku ana samun hukunci a mace da an kawo ta wasu na cewa da wani kama amma dai rashin sa'a ake kiran abu in aka yi sa abu mace to dole duk abin da kake gani ga yadda za a yi warware da lafiya ke warware ka ta fama ka rasa yadda za ka to ana samun rashin sa'a a mace sannan ko ana samun rashin sa'a a gida in ka dawo gida in gida bai karɓe ka ba sai ka duk da za ka yi sai abu ce dole sai an canza sannan ana samun rashin sa'a a abin hawa kai kai kai wani kai kai su wani kalle shi da ya abu na kwana biyu shi ke to haka to in ana samun rashin sa'a bai ci a wajen abubuwa da zaɓa kuma abun hawa gida mace shi kenan ta ce ya ce ni in gaya mata ka tabbatar da gobe ɗakin sai ta ai wannan babana ne annabi ibrahim kuma ya umarce ni cewa in rike shi kar in sake annabi ibrahim ya sake jawowa karo na uku da umarni na Allah ta baraka ta'ala ya zurfi ya samu annabi Ismail a gida yake cewa ya ce Ismail sai Allah ya umarce ni in gina ɗaki a nan wajen kuma ya umarce ka ka taya ni kala yake dan ya fito Ismail annabi Ismail yake shi ke ba kuma ya wajen taya ka to daga nan suka fara gina wannan ɗakin kawa wanda annabi Ibrahim da Isma'il suka suka wato gina shi. A lokacin da suke gina shi, shi annabi Ibrahim ya takallar da Ibrahimiyya yana magana da harshen Ibrahimiyya. Wa Isma'il shi kuma annabi Isma'il ya takallar da Arabiya shi kuma yana magana da harshen na harshe. Kowa zai magana da yaren ɗan uwansa, amma kuma kowa na fahimtar ɗan uwansa. kamar ka ce mutum kan ba ni zan ce ta a lafiyar kalmo mace zan ce ta a sanyi lokaci kaga kaga kai dai ba kai magana da yaran ka ba shi da magana naka ba amma dai kowa na fahimta nan wani naka suka yi sai zan so a suna ji ne to suna cikin wannan gini sai zan so a ita ka bayyana ba da ka'abatu وهي هذه الكعبة الموجودة الآن في مركز إذا هذا كلوني سلسي سلسي إشياكا آي وطعي إديا وطعي قبلائي فتسل كل آي مرانا إن الله يسا فيه آيات مبينات مقام إبراهيم ومن ذكر كان آية هو النسيم فبراك للي للي muna roƙon Allah Allah ya ba mu iko mu ji wato mu halarci wannan ɗaki wanda wanda Allah ya ce Allah ya tsara mana hajja wanda yake aikin hajji kamar yarsu da ya yi rafatu ba in an ce rafatu shi ne duk saƙon da saƙon Allah ya amma ya haɗa ka da mace shi ne rafatu an gane sannan da ya fasikanci ba shi ko dukkan nau'in saƙon Allah to zai dawo kamar ran da ma ya fi sa fi shi da Allah ba mu iko mu jiwa su a wannan aiki wani mutum da cikin salihan bayi ya shirya da ne je aikin hajji to lokacin da ya gama shiri akwai ɗan sa wajen dan ya ce sai ce masa baba ina ma ta kai kan na kana ta shi sai ta ayyana da alƙun Allah sai ta wani ɗakin Allah akwai ɗakin Allah a duniya sai ba ya ce yi akwai aikin Allah a duniya sai ɗan ya ce to gaskiya ba za da ni za a yi shi ke nan baban ya ce na zai yi in tafi da kai sai yaron ya ta kuka mafi tsananin kuka kawai to wanda su an tafi da shi mutane da suke tare da baban suka ce to yaron ya ce ya zurfa ba kawai ka tafi da shi ne ɗauke shi da shi ke nan ɗauke shi irin suka kusa ɗakin kaba falamma qala hada baitul lahi sai aka ce wa ɗakin sai aka ce wa yaron ai ga ɗakin Allah nan wani ne ce ɗakin Allah a kyar da yau sai mutu ya hau ya yi wani mutu sai shi wannan talibi ya ta kuka ki ɗana ɗan yi kasuwar zuciya na ya ce in kawo su ɗakin kawo in kawo su ɗakin Allah to kuma na zo da shi kuma an ce masa ga ɗakin Allah ne kuma ya mutu sai ya ji ana ce masa kai kana nufin ɗakin saboda haka ga ɗakin na kawo wajen shi kuma yana nufin ubangijin ɗaki saboda haka sai ya ƙara kawo da ubangijin ɗaki an ba na magana ya ya to ina kamar yana da rubin ba da Allah ai ba babu idan ma kuma kuma ga Allah da ba yau ai ji cewa yayi an ji an ce masa ɗakin Allah to sai ran malamin an zo kamar ɗan adam ne nan ce aikin sa ai ka ku da shi a ciki to sai tsammanin haka ne shi kuma Allah sai ka bi eh wannan abu babancin na shi aka ja shi ko shi eh ba wasu ba dama wajen aiki ne ko shi na ga aiki eh shi ne shi ne a yace yanzu an Allah mujinu هنالك فالساعة يتكلم ما وطلع فتكلم وجاء وطلع إلى آخره dole shi ne aikin hajji na hakika shi shi ke sa wani shi ne aikin hajji na hakika ya zo shi ka kuma ya riga ya zan wato ubangiji tsaye duk wanda ya hajji tsakin kama wanda ita ce ya hajjira ta Allah ta bara ko ta a wata yawa daga cikin sa ya yi ana ce mata rajiya tana magana da wani babban malami ana kira junubi sai ya junubi ka zo mu zirgai kana tsawabin ɗakin kaba sai kuma kana tsawabin ubangijin ɗakin kaba junubi nan malamin cikin ne babba sai ku a tsohu zirgai ni ka ɗakin kaba na cike wai kala ta fi uku da ta fitar da su suna zuwa wa ɗakin Allah da bukata zuciyoyi amma idan ka da rabu mirbe amma in ji ɗakin kawai suke kewa gaskiya ina muku arziki cewa ba abin da suke kewayewa sai biya su da yin da ciyawa amma ni ubangijin ɗakin kafin nake da ɗawa eh ba ɗakin ba to wannan shi ne a kaɗan daga cikin wato magana a kan ɗakin kaba ربنا وبعثهم رسولا
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Annabi Ibrahim a cikin addu'o'i da ya ci gaba da yi, ita rabbana wa ba Allah ka aiko ka tada ɗin a cikinsu, wato su wa'ina halbaiki nawa ka tada rasulan manzo min da cikinsu. Na amfuki Allah kuma ya hanta wannan addu'a ta annabi Ibrahim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aiko da annabi Muhammad a wannan gari na Makka. فلهذا أقول هكذا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم ni addu'an babana ne annabi Ibrahim da bishira a Isa ni kuma bisharar annabi Isa ne yana cewa wa bashiran bi rasulin ya ati min dalik mu'ama yace ina ni albishir ina ni muku albishir da manzo wanda zai zo a bayana sunan Ahmad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai nan bisarori su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a annabi Ibrahim take annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atihi rasulan minhu Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya tabu alaihi yana karanta musu ayatin ayoyinka wato su ne alqur'ani wa yu'allimuhum alkitaba wato yana koya musu masu littafi والحكمة wato hikima masu yi min al'afani wato abin da yake cikin qur'ani ne daga hukunce hukunce shi ne hikima bai zakiri kuma da Allah ya mu tafiya tafiya tun nafsi ma'ana a tsarkake ranka a tsarkake ranka ka zama ba ka da komai sai Allah ba komai a cikin sai Allah innaka antal azizul hakim lallai kai Allah al-aziz ne wato mabuwayi ne al-hakim gwani yake a cikin mutu ita in kuna hayar ta uku daga duk lokacin da kaji an sake ta an ambace ta cikin Qur'ani a cikin Qur'ani fal muradu abinda ake nufi ilmin Qur'ani wato ilmin Qur'ani wa ma'idul Qur'ani da wa'azin Qur'ani wa ahkamul Qur'ani da hukuncin Qur'ani saboda haka za ka sani girman abin da Allah ya ba wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce annab duniya da ta'u qalil duniya jin daɗi ne dan kaɗan haka Allah ya faɗa ko yace wa hadal qalil wannan da aka ce dan kaɗan ne wanda Allah ya faɗa ya ce kaɗan ne shi ma ba mu da iko mu kai iyakarsa waye ne ya kai ƙarshen jin daɗin rayuwar duniya babu wanda ya wani abin ma baka san cewa ko jin daɗi ne na rayuwar duniya kuma har da hakan an ce ɗan kaɗan ne ita a duniya wafiya ta ga duniyar da abin da ke cikin ta mun gaji ya muriski ƙarshen wato abin da yake cikin wannan duniya tare da kuma duniya Allah ya ce kalin kaɗan ne wal ilmu ilimi ma ƙara Allah ya ce ma uti min ilmi ba abin da aka maku daga ilimi illa Allah sai ɗan kaɗan wa hada ilmi amma wannan ilimi har da Allah ya ce ɗan kaɗan ne shi ma ba mu isa mu riski ƙarshen ka sai dai ka ta karatu ka ta yi ka ta yi ka ta yi sai a ce gani ne a Qur'ani amma dai a tafsiri kan shi ma ɗan koyo ne ko a ce a ya iya tafsiri amma dai sai dai bai hada su Qur'ani ba kuma ko a ce a ya iya tafsiri ya hada shi amma cikin ne bai sani ba a haka je dole sai an samu a ɓangaren ilimi inda za a kuma kuma ainihi ne kai tare da a wani ɓangaren kuma ka sa tarfai ka kawai saboda ne saboda wato yalmin ilimi amma har da haka Allah ya ce ilimi dan kaɗan haka ba mu. To fa kai ba bin dabi ƙara inna mu ka sai to ya ya abinda Allah ya ce shi abin yana da yawa. Me ne Allah ya ce abin yana da yawa? Allah ya ce man yita miki mata fa kasudiya khairan kafiya. Duk wanda aka ba shi hikima to an ba shi alkhairi mai yawa. Saboda haka ɗan uwa hikima alkhairi ne mai yawa hikima alkhairi ne mai yawa ya zo wato a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annal ulama su malamai waɗanda su Allah ya kintawa wato hikima idan an dace su ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai magana da su ya ce musu wa da'atu nuri fikum na sanya haske na a cikin ku na ba ku hikima amma fa ban sanya wannan haske a cikin ku dan in muku azaba saboda haka fi antum kullukum marfu'un lakum duk ku tafi ku sai ku shiga aljanna ina gafarta mu malamai za a gaya ran nan yasa kullum nake jan hankali mu kar mu rena malamai kar mu rena Allah ya kafa mu da kai ku kullum ku jan wahala akan mu kike dauke ta kuma addini har yanzu kada kai daga yin halin wani bawan Allah ya samu imamu shafi ya ce bata yaɗi imamu ina so in yi ilimi walakin a faku an ubayyi abu wala amari sai dai ina jin tsoron kar na tsoron shi ilimi in ga a gara aiki da shi me ta gare ka sai ce ka tafi ka je ka nemo ilimi ka sani a ran alkiyama za a tada malami a cikin malamai ne a tada jahili a cikin jahili da a tashe ka cikin jahilai an ma a tashe ka cikin malamai haka yanzu irin wannan hadisi sai ran to kana cikin sai aka ce to duk an ba ka damu da shi kenan kai ma za ka ambura to da kan mu yana malamai kan mu yana malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku girmama malamai domin a wajen Allah wato masu girma ne har ita duk wanda ya girma masu ya girma ma Allah da manzan Allah duk wanda ya walakanta su ya walakanta Allah da manzan Allah saboda haka lalle lalle kar mu wata da wato malaman mu a karka a zarrabe ka daga aikin malaman ma ga aikin su ai suna kaza suna kaza a kaza ai malaman ma yanzu da sun zama malaman gwamnati sun ce kaza sun ce kaza ba ruwanka da wani ɗan wannan idane ka abin nan da kuke tuhumar malam misali an kira shi a gidan gwamnati ya biya ka a ran ma in kai aka ba aka je ba aka je ka to an suna ne ke ko ba a kira ka ba an kira shi kana mata abada kaga duk abin nan da suke tuhumar malam ko shehi ya aikata kai ma in an tattara wannan kuɗaɗen an kawo maka ba za ka ki karɓa ba sanyayyarsa shi ya karɓa kana tuhumar shi ga mutum ne kana miji gaya mana ba su da salari ba su da wani gata in ba Allah ta bare da wata har almajiran su ba su alaƙa kuɗi to tun da almajiran ma neman karatu suke a cikin karatu ana samun kuɗi sai za ka cin baka ki ana shan rubutu sai haka dole ne in ta wani abu ya faru na ɓaci ɗan ka musu afuwa ka kaula kayi ainihin manzala yana cewa sallallahu alaihi wasallam in ba wato aljanna ta tabbata ga wanda wato ya tagara da laifinsa har ya makantar da shi gaba da laifukan mutane ganin laifukan mutane amma mutum sai kawai laifukansa sai ya hau kai sai ya dinga laifukan mutane ai ga abin da kuma suke aikata haba kada mu dinga haka malaman mu mutanen kirki ne sun fi kowa son su guje wa duniya sai dai ba yadda za su yi wannan kyakkyawan na tun da za ka yi wa bayan Allah kenan musamman malamai ba musamman malamai kuma za ka mai girma wa malaman mu mu mutunta su mu zai da mutunci ma da ta zuwa an ne ba kai ne ta hadisi a Qur'ani yau in duni ka za ka tuhume su da kaza za ka samu wani a cikin duk kwana biyu ko sati sai ya taɓa Qur'ani to aka maka bawo kana tsammanin zunubin da kake tuhumar ya aikata in dai in dai ladan da ya samu a sarkan qur'ani da yake yin mako kamar shi mu Allah ta ba ta ake shi Ibrahim ya jalla salamu yana yin sauka biyu duk sati sauka biyu duk sati wato da rana ta kara yake ta kara duk kuma inda ya karanta na takara'in nan da daddare sai ya tilawa haka yanzu da safe haka duk inda ya karanta sai ya tilawa kuma da daddare da kawo daga haka yi kan mako ta kuɗi wani makon ma haka wani makon ma haka haka yake to ire-iren su suna da yawa a cikin malamai baka san me tsakanin da Allah ba kai bawan Allah ba ya zama bawan Allah sai ya zama duk wanda ka fi to kana ganin ya fi ka a wajen Allah me yasa saboda ai ka riga ku saba wa Allah saboda haka ya fi ka kawai ka ajiye wannan duk wanda ka fi ka ajiye ya fi ka a wajen Allah saboda ne ka riga ku saba wa Allah duk wanda kuma ya fika to ya fika a wajen Allah ka ajiye wannan a ranka saboda ne saboda ya riga ka biyayya ga Allah ta fara tsira wanda kuma kuke sa'a sa'an ka ne abokin ka ne ka ajiye kuma ya fika a wajen Allah saboda ne saboda kana da tabbacin zunubanka da ka aikata amma kana da tabbacin naki kasan ko an yaje maka ba kaga naki da ko kake yi to yaya a kan zato za ka bar kan yakininka sai za ka bar kan yakininka ya fi ka a wajen Allah kamar da kyawun zato shi wani ilimin an yaje ba sai ka yi ta kanka to wannan shi ne mutum zai zama muminin da amma kar kar kun kai akan mutane kai ai sun yi kaza ai sun yi kaza amma wannan fa bai hana wa'azi ba bai hana wa'azi ba bai hana wa'azi ba shi malami daidai ne ita ana kaza muna kaza mu zar kaza shi sa ma ana son malami yana daga hikimar malami duk abin da zai kira na laifi ya sa kanka in ka ga an bar Qur'ani ka ce mun bar Qur'ani in an lalace ka ce mun lalace ne mun zama kaza mun yi kaza har da kai kuma ka ji a ranka kai ne ma gaba gaba saboda haka in uwa wannan gaskiya ke nan mutum ya gyara zuciyarsa kada ya zira kallon kansa to wannan shi saboda haka haka wato a wato hikima a wanda aka ba shi hikima to an ba shi alkhairi mai yawa in ji qur'ani to wannan kuma hikima ita ce wato da shi Allah ya kira ta da yawa shi sa duk wanda ya hidin kawo malamai tana ana man qur'ani ko almajiran sai kuka bi shi dan Allah kuka ta masa hidima a je gonar a yi noma a yi kaza a yi kaza cikin hidin kawo malam saboda ne saboda malamin qur'ani to albarkan da ke abin da aka baki yana da yawa to albarkan shi zai bayani sai dawo kanka kai ne hidima a zuriyarka sai Allah ya nuna ma ko kana kabarinka cikin ƴaƴanka ko jikokinka wani ya zama malami shi na gangaro a cikin Qur'ani ya zama jagora ne a cikin Qur'ani saboda mu saboda hidimar da baban da yi wa Qur'ani malami ne kaga hidimta wa addini yake sai hidimta masa kai ma sai Allah ya tsara a cikin zuriyarka wanda zai zama an hidimta masa saboda mu saboda hidimta wa addini wani malami yake cewa duk wata kyauta ta duniya Allah yake nuna baya baiwar wannan kyauta ba ta ya roƙa ba ba ta yi wa Allah komai ba kamar kuɗi Allah bai ba kuɗi ba sauran ba abin da kuma kamata kamar lafiya ko wadata ko wani abu yace amma banda duniya saliha banda duniya saliha ana ji da annabi Ibrahim da girman sa wajen Allah amma abin da Allah yake roƙon Allah kenan Allah ya ba su zuriya ya wani kuma ya قال إني جعل الإمام إمامة قال ومن ذرية الله ذرية فدول يقالوا ذرية دول إن جيتوا ذا ذرية أنت من قالوا من دعوة وفي أنت من بابل ko kakan ya yi wani abin da Allah ya duba ya karba sai jiwon mai kyauta amma haka sujjan ba a ba da kyautan ƙata ne zuriya ta da haka kawai ba ya duba to za ka in za mu dage mu hidinta to mu dage mu hidinta in mu so ka so da bayin Allah malaki to hadisi na gaba yake cewa idan kana yin kiyamati idan ran kiyama ta wuta Allah ya tare dukkan malamai bai yaqulu inni Allah sai ce ni inna lam astawdi to mu da kuma hikima ni ban sani hikima a cikin zukatan ku ba kuma ina nufin yin ku azaba daga nan sai Allah ke na gafarta muku duk ku je ku shiga aljanna saboda haka a mu dage a mu tsaya da malaman mu duk abin da mu gani ba a cikin addini da mu yesu mu kowa da san alkhairi Allah ya tabbatar da mu a cikin masu alkhairi ne na wa mai yarda da annabi Ibrahim innaka lalle Allah kai al-aziz mabwayi التي يغنيها
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه ولقد استطعناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه ولقد اتقيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين الله تبارك وتعالى يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم ويأني زي كامتي واتو الدين النبي إبراهيم أي لا يرغب أي باع وانا ذاك ثانيت ينا كامر الدين النبي إبراهيم يبرون الدين إلا من فتح نفسه في وانجي زمان ya wutar da kan ya zama wawa ya jahilci lamarin kan bai san cewa shi a abin halitta ba ne kuma Allah ya halice shi don ibada Allah yake ta da ɗan kafa ya wuce duniya hakika mun zaɓi annabi Ibrahim a wannan duniya annabi Ibrahim Allah ya zaɓe shi a wannan duniya wato yana da cikin annabawa kuma a tajirai yana da kuɗin gaske yana da kuɗi yana da dukiya wata rana Allah ya kira da Annabi Ibrahim yana da ku duka ce mu dai annabi ibrahim ne mun je da kake wata shi sai mun kuma mu ga kamar ga dukiyarsa sai yake ta fama da ita ko kuma mun aje da kake ta cewa na na kai na kai sai ka tabbata annabi ibrahim na wani wannan duk abin da kaga na hada shi da shi ba suna gaba ba wallahi wasu daga cikin malaman mu abin da daga Allah ya ba su na duniya ba suna gaban su ba Allah ne a gaban su kuma sai kana da kyakkyawan da dora ka fahimci wannan sai yake abin da suke yanke gaban sa ba na shi bane ba ni a gaban sa Allah ne a gaban sa amma ku je ku gada shi ne shi kenan sai daga cikin mala'iku sai ya tawo za su jarraba Allah ya gabashi ya zo ya same shi a nan garin kuma wato yana da wato garke garke da nau'in dabbobi garke garke wanda mai suna garke yana da garke guda dubu goma sha nan nau'o'in rahuna nan nau'o'in rahuna ne nan nau'o'in rahukumai ne wannan nau'o'in wato tumakai nau'in a akuyoyi nau'o'in kawai dabbobi haka Allah ya haɗa masa. Shi kenan mala'ikan da ya zo bayan ya masa sallama sun gaida sai ta wannan kan duk abin da nake gani shi ke wannan cikin lawaye ne. Sai ce na Allah ne ya sanya a hannuna. sai ce to ina so dala a samu kuɗi da riga ɗaya a bani sai ce a zalan ba zalan ba ta ya ce ba za ka gane da yake ɗaya ba yake na zalan ba ya ce to sai ya ya ce akwai wani tasbihi da in za ka yadda ina faɗa kana faɗa ina faɗa kana faɗa to idan mun gama to zan yi wato raba wannan dabbi ke ta gaba da uku ba ka ta ta ba kuma ta ina shi ke nan sai Allah Ibrahim yana faɗin tafsirin shi kuma yana faɗa da kuma shi ƙarshe sai ta koyi yanzu uku sai ya zuka uku wannan dukiya biyu ya zama naka ko za ka taimaka min da ƙara faɗa ya zama biyu zuka uku ya zama naka sai ta kokari shi ke nan yana faɗa yana faɗa suka ji haka da sai shi ke yanzu shi duka uku na wannan dukiya na kai ko za ka ce makamin ka sake faɗa ya zama duka dukiyar da ya zama na kai sai ka zama ko mai shi ke nan yana faɗa wannan bala'ila yana faɗa har suka je ka ce ce ku azamun salam ga ga danda ga zunan ga buta duka da yake yanzu wannan dukiya da ya zama na annabi ibrahim ya juya zai tafi sai mala'ikar sai yake mutum da ke tsaya tsaya tsaya tsaya ka ji ka zo da muka yi da Allah sai shi ai wannan zikir shi ba ta gaban ka kai ne wato shi shi ne a gaban ka ni ko muka ga to ai dai da kuma kai dai kullu a cikin dabbobi kullu a cikin dinki ka san shi ne ga ko sa yake sawa a yanka a koya nama a kasa wani ana kawo ba ko kawai sai yanzu da yanzu samu jari ma babu ne malam fadaru Allah raba da fadaru saboda haka sai ku zaka saboda haka rubuci ku ni mala'ika ne ba ni da abin da zan ga wannan rike sai ke kan annabi Ibrahim ya ce kan ita ta san ni waye ni fa kalilu rahman ne kamata da yi kyauta ya kuma shi ku ta ka bazai kai da kai da kai ita ina ce gaji manya babu duniya ni kana zama a gaba ba ba ba idan Allah ta rawa za su zuɗo jarrabawa ce jarrabawa ce jarrabawa ce ya zo mu sauko wani almajirin manzan Allah sai na abu Allah ƙara masa ya ya kai ko uku yana cikin dukiyar ta gaba ɗaya ba da ita ta sake haɓaka sai ya zo an ce mai kabar gida su wallahi na bar muku Allah da manzan Allah komai ya fito ya kawo sai da ya tafi kuma kayi masu kai da shi kan zai koya ne ne ba ana ta jin da duniya ne ya ba ta abinci haka saboda haka haka haka abu yake babu duniya a gaban babu duniya a gaban a gaban su Allah ne mun da Allah to idan ka ga kana jin cewa duniya tana gaban su to kai ne kake gaban ka kai ne kake gaban ka to shi ne saboda haka Allah tabaraka ta'ala yake cewa ita wannan wa man yardahu idan ka ga rajiba ta in dai rajiba ne ta wuta to idan ki ya zo bayan rajiba to yana nufin so kana son abu rajiba idan ki ya zo bayan idan an ya zo bayan ta an an baki da nu'a to yana nufin kyama kamar yadda ya zuwa na wannan ya zama an an gane wannan an ne idan kuma ba shi ne ya zo ba ba kuma wannan an din ne ya zo ba an samu kamar an na alhanza alu alhanza da mu a raye fatar da muna an canci muna kaga wannan an ne na alhanza da mu a ra to nan kuma zai iya ɗaukan zai zai iya ɗaukar kuma kyama duka fasara zai iya ɗauka amma ittifaki ne in ya zo da an kyama ne na an baki da mu a ra in kuma ya zo da shi to kyau to wannan shi saboda haka wa man yarda bu an millat ibrahima babu wanda yake kyamar na masha ba wanda yake kyamar wato addinin annabi ibrahim sai wanda ya zama wawa bai san abin da yake ba Allah ya ce annabi ibrahim dai mun zaɓe shi a wannan duniya mun ba shi ba a tana su duniya haka mun ba shi a wannan duniya ne kawai ya yi rayuwa cikin yalwala da wadata mu ba saboda annan Muhammadu Allah ya ba mu rayuwa mai kyau a duniya Allah ya ba mu rayuwa mai kyau a lahira saboda annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa inna bil akhirati kaga ake samun duniya ba zai hana samun lahira ba zai hana ba zai hana ba eh a kuma kar ka dinga jin cewa kai dan mutane a ka dinga ajiya kai dan ajiyar an gani saboda me shi ba lallai abin da ake so ya rayu a kai zai ya ɗauki da da yana jin tsoro saboda manyan laifukan da ya aika yana kuma tsammanin rahamar Allah saboda yalwanta da yawanta to ana so ya rayu a haka amma idan ya zuwa ta wuta ya ga dabba zai mutu to ya rinda ya da tsammani ya rinda ya da tsammani kawai ya ce Allah biya ce ba Allah biya ce ba saboda shi Allah ana inda zan yi abdi ni ina yadda ba ana yadda shi Allah ta raka ma Allah zai maka rahama sai maka rahama mutan nan ta dama Allah yake ne ku ita din ne ku ita din ne don kadirina ai ba mu ne mun kuma ne mun ga Muhammad ko da ta ba ai wuta dan mu ba mu aljanna za mu shiga aljanna Allah kan manna Allah ya kira walakin ta kai na mun da a wannan duniya mu ba shi duk abubuwa na jin daɗin rayuwar duniya wannan fil akhirati kuma shi a lahira ma da ne salihin yana daga cikin salihan bayi wanda suke daraja madaukakiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah da kuma ga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Thank you. السلام عليكم kamar da aka fara da wa'ada biya kuma da rani ke mako Allah ba da ikon taimaka ya taimako